أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin har yanzu muna karatu a cikin kitabul azkar za mu tashi akan hadisi na 1437 بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن أسامو حديث دقى جابر يدعى الله تعالى تبتع قريش يتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا ما في في ذكري shine la ilaha illallah mafificin zikiri watakila wanda kuma ya taba jin wani hadisi zai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce afdalul zikri qira'atul qur'an mafificin zikiri kuma karatun alqur'ani na to kaga la ilaha illallah a cikin ina ake samunta cikin alqur'ani na shi la ilaha gaba ɗaya ita ce alƙur'ani da haka hadisan magana guda ɗaya ne ita wata ɓangare ne kin aka ciro daga cikin alƙur'ani yake cewa la ilaha illallah akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama a aikin haji yake cewa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yana magana ranar arfa a filin arfa ta mafi cikin abin da na faɗi ni da annabawa da suka gabace ni ita ce kalmar la ilaha illallah da haka la ilaha illallah tana da girma tana da faɗi tana da daraja tana da nauyi saboda me ita ce kofar shiga musulunci idan kafiri yanzu ya ji ce la ilaha illallah shi ke na zama musulmi an gama da haka kalma ce mai girma shi yasa zaka ji hadisi na annabi Musa da aka bada labarin annabi Musa wanda yayi gani da Allah madaukakin sarki sai ya roki Allah yace Allah ina son ka bani wani zikiri na musamman wanda zan je na ringa ambatanka da shi sai Allah ya ce annabi Musa ka ce la ilaha illallah annabi Musa ya ce ya ubangiji ina faɗa kuma mutane ma kowa na faɗa wato yana gani yana san wani na musamman shine sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ai ya Musa ka je kai ta ce la ilaha illallah wato kuwa nan babu wani gabu gaban sa sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ita kannan kalmar ta la ilaha illallah idan za za a ɗauki sammai da ƙasa da duk abin da ke cikin su sai Allah ya ce wa amiruhun na gairi da mala'iku da aljanu da mutane da duk abin da ke cikin sama da ƙasa a ɗauke su a zuba a kan ma'auni Allah ya ce masa a ɗauko la ilaha illallah ita kaɗai a sata a ma'auni ya ce la ilaha illallah za ta rinjaye su da haka tana da girma kuma musulmi kada bakin shi ya guje yana nanata ta la ilaha illallah zikiri jama'a ba aikin wata kungiya ba ce akwai wani irin tunani na wauta da ya shige wasu mutane Allah ya kiyaye kuma shaidan ne sai ya sa suke ganin kaman zikiri kaman aikin wata kungiya ce su kuma ba sa cikin wannan kungiyar da haka sai mutum ya ja baki ya gudu shi baya cikin masu zikiri wannan kururuwa ce ta shaidan zikiri aikin musulmi ne Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ayoyi masu yawa yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku wadanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa to wannan aya ta wata kungiya ce ha a tambaya ne ai kaga ba ta wata kungiya ba ce ko ta musulmi ne wani waje da Allah maɗaukaki sarki ya jera bayansa ya ce innal musulmi na wal musulmati wal mumini na wal muminati wal kanisi na wal kanisan har ƙarshen ayar Allah sai ya ƙara ya ce wa zakirina Allah kafiran wa zakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azim da masu ambatan Allah da yawa in ji Allah da masu ambatan maza da mata Allah ya musu tanadi na lada da haka sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah kai musulmi kada harshen ka ya bushe yana danyi da ambatan Allah da haka kaga kenan ambatan Allah aikin kowa da kowa ne Allah ya sa kun gane me nake so da shi na yawa kowane gurub kake ciki ka ambaci Allah bakin ka ya zama danyi da ambatan Allah safa da rana kuma babu yankewa har ka ci sa'a ka dawo in kana ambatan Allah kana jin daɗi wato da ya samu martaba daman imam al-hasan al-basri yake cewa yace iltamisul halawata fi salasati ashiya yace ku nemi zaƙin imani ku nemi daɗin imani a cikin abubuwa guda uku in kuna so ku neme su a cikin abubuwa guda uku yace fi sala na farko a cikin sallah kawai gari kana sallah kana jin daɗi Allah ya sa mu zama haka kana sallah kana jin daɗi kana jin takaici za a idan da sallah ba ka sa a gama sallah kana ana za a idan da sallah kana ɗan kana ɓaci daɗi zai ƙare ai kun gane kaga ya sha mamman da wanda yake Allah Allah kuma a idar ko na yanda yake Allah Allah shi kuma a gama na to ka samu wannan idan ya zama mutum ya waye gari yana jin daɗi yana sallah Allah ya bamu wannan martaba ce daraja ce mai girma yace na biyu shine wafi zikir ya zama kana ambatan Allah kana jin daɗi kana zuciya kana fadin tana samun fara son tana jin daɗi na uku shine wafi tilawatul qur'an ya zaman kana tun kana karatun alqur'ani kana jin daɗi yace waɗannan waɗannan yace idan ka samu jin daɗi a cikin su sai yace wa illa idan har a cikin waɗannan abubuwa uku ba ka jin daɗi a zuciyarka ba ta fari ba ta mu ba ka jin moriya ba ka jin sai ya ce fa'alamu annan baba mugulak Allah kiyaye ya ce to ka san kofar an kulle ta na zuciyar mutum ta ruɗe zuciya ta lalace Allah kiyaye in aka kulle zuciyar musulmi magana ta kaɗi eh Allah yana kulle zuciyar wasu za ka ga ba komai na alheri ba ruwan shi da ita ba ruwan shi ko lahira ake magana za ka ji ba ruwan shi kawai yana ga lahira wani kawai mutane ake wa magana in an ce za a mutu ma ba ruwan shi shi ba cikin list eh ba abin da ya hada shi da maganan Allah ba abin da ya hada shi da lahira ba abin da ya hada shi da maganar tashin kiyama in ana labarin tashin kiyama mutum sai ji kamar tatsuniya ake yawa shi dai ba shi duniya duniya dai duniya duk kuma wa'azin da Allah yake wa mutane na mutum mutan nan ba wani baya gani Allah ya kiyaye kaga mutum ya zama haka ya zama cikin zuciya a kulle ta ba ba abin da yake firgita shi ba ya jin tsoron komai kawai shi dai ran da ya mutu sai ranar ne zai gane kuskuren shi Allah ya kiyaye da haka mewaita faɗin wannan zikiri na la ilaha illallah sa'annan in muna faɗa mu yi kokari mu tabbaka ta a cikin rayuwa mai cewa la ilaha illallah ya dare ita ba shi ba zuwa wajen boka na ba shi ba tsafi ba shi ba shirka da Allah ta kowane irin bangare ba shi ba zuwa wani waje ce yana sa a yi mar kuɗi saboda ya san mai ba da kuɗi shine Allah kuma hanyoyi da aka yi da mu samu kuɗi shine mu je kasuwa mu je mu yi aiki mu je mu ga sunan hanyoyi da yawa kuma su ma in mun kama su mun san ba mai ba mu sai Allah idan Allah ya yarda ka samu in bai yarda ba ba za ka samu kasuwa in ka je kai in Allah ya yarda ka ci riba in bai yarda ba ba za ka ci duk in ka je ka nemi aiki kwangila kai waye waye duk abin da ka samu sai Allah ya yarda idan ya yarda sai ka samu idan bai yarda ba kuma ba za a samu ba wannan shine abinda imani na musulmi amma ba zai je wani waje a ce yana son a yi ba wasu suna zuwa wasu suna zuwa kuma da yake istidraj da yake jarrabawa ce ta Allah sai ka ga sun je sai kuma a musu tsafin sai kuma ka ga sun samu kuɗi amma fa ka sani wasu ayyukan da za a yi kafin a yi wannan a samu kudin sai an rabu da Allah kwata-kwata kuma wannan kudin da suka samu da ba su je zafin ba ma da za su samu eh shi ne matsala idan mutum kai sata kun ga barawa Allah ya hana sata ko to da barawa zai shiga zai je yi ta kokari ya yi sata to da yana bacci ma yau sai ya samu wannan kudin haka abin haka abin inna la yarzuqu man yasha'u bighairi hisab shi wannan Allah ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku ji tsoron Allah ku wa ajmilu fi talab ku kyautata nema kada ku je ku nemi wanda ba kyau saboda dan innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha rai ba za ta mutu ba sai ta ci arzikinta kowa da abin da Allah madaukakin sarki ya zara masa kuma sai ya same shi Allah ka azurta mu naji wani malami yana ba da kissar wasu da suka je wajen boka kusa abubuwan kazanta kazanta in kana ji kai ka san cewa ne duk wanda yake zuwa harka da boka ka san kawai daman lahira ce ya haƙura eh duniya malami ya ce anguwansu ne ma garinsu abokai guda biyu suka je wajen wani boka a nan najeriya ma ya mutu magani na kudi aka yi ta abubuwa sai wani a wajen ya ce akwai boka akwai ogan wannan bokan amma yana nan yana nan haba gari na mai sunan sadin najeriya benin shine aka je suka je Benin ya musu tsafi su biyu aka yi ji abin da za a yi amma wai karshen tsafin daga lokacin da za su kuma kuɗi shine kowannen sai je yi zina da mahaifiyarsa zina in suka yi za su zama masu kuɗi kuma ga shi suka dawo daman kuma iyayen nasu kawaye ne eh suka dawo kuma ɗaya ya je ya yi da saƙo har ya zina da babar kuma ya samu kuɗi har ya gina yana ta gina gidaje shi ɗayan kuma da Allah ya taimake shi sai ya kasa ya kasa ya ba kasa furtawa mahaifiyar amma yau da gobe sai ita ƙawarta ta ce mata yaya ku muka ji shiru kun gane hausa a yi take gaba da ita ta ga komai lahira da su kuma wannan shiru sai ba shi gashi kike nan ita mahaifiyar ta ta kira shi yaya me yasa baka gaya mun sharadin da aka ce ba aka ce ranar tun da ya dau jakarsa ya fita har yau maganar da yake yi ba a gan shi ba ya ɓace gaba ɗaya kaga shi Allah ya taimake shi ya taimake shi to kuma shi wannan yanzu da yake kudin a ci kudin a yi mai kwana nawa za a yi na mu ce a shekarar ɗari biyar a wai misali don a more su zai na kaga ƙarshen labarin wata rana ga shi a ana sallah ba shi yana masallaci yana gwaje ana sallah ba shi kun san lokacin da za a wa mutum jana'iza musamman za ake kawo mutane a masalla za nune za ki ga abun wa'azi ga mutum yana kwance a shi an kira sallah shi ba zai sallah ba yana jira a yi idan da sallah ne a mar sallah ranar shi za a wa sallah yana ji ana hayi ana sallah bai isa ya tashi ba yana ji ana sallah babu ya gama sallah daman iyakar gama sallah kenan wa abud rabbaka ta ya ce ya kalyaki Allah ya ce ka bauta wa ubangi har lokacin mutuwar ka ta iske ka in ta iske shi kenan ka gani kenan za ka ga fassarar aya ta Allah madaukake sarki da yake cewa wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur kawai rayuwar duniya kawai jin daɗi ne na ruɗi in kai haƙuri in kai haƙuri zai zo ya wuce da ka yi haƙuri da haƙuri ne na ɗan lokaci shi yasa ake son musulmi ya koyi haƙuri ya koyi haƙuri ko abu ne yanzu ko yanzu aka ce yanzu yanzu misali a ce za a yi walima daga tsakanin magarba zuwa isha sai kai baka je ba da an gobe an kuka haɗu da wanda ya je ya ne ba shi ya more ba kai baka more ba amma an kai hakurin baka je ba sai me ah ai abin da yake sa dan adam ya ringa tunawa ah to ai ana walimomi a duniya duk baka je ba sai me yanzu a duniya akwai inda ake walima yanzu yanzu magana nake ga muku ana nan an zuba kaji da su dawisu ha amma da baka je ka ce ba sai me same ka to haka nan kowanne kowanne in kai hakuri shi kenan zai wuce in ka hauna shi da komai zai wuce amma wa inal akhirata hiya lahiyar haiwan law kanu ya'lamu ra'ita lahira ita ce ainihin rayuwa ko zaman kabari ya ishi dan adam da zai je zauna tsawon lokaci in ya zauna ba daɗi ba kyau azaba zai ta ci da wuta da macizai da kunamu da wahala iri-iri kafin tashin kiyama idan kuma ya shiga lafiya zai yi ta jin daɗi da ƙanshin aljanna da iskan aljanna da duk abubuwa ta ji a cikin kabari har Allah ya kai mu shi yasa ma zai ta gaggawa yana rabbi aqimus sa'a Allah ka tada kiyama saboda me ya san ina zai tafi Allah ya samu a cikin su وعن عبد الله بن بشر بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله an samu hadisi daga Abdullahi dan Busir yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah ayyuka na nafilfili su ne shara'i'ul islam ayyuka na nafilfili sun yawa a ce za a yi wancan za a yi wancan ana son kai wancan ana son kai wancan sun yawa ba yana nufin shara'i'ul islam su sallah na su azumi a duk wannan kowa na ciki yana nufin nafil fili wato sun yawa abubuwa da aka ce mutum ya yi a musulunci suna da yawa na samun lada sai ce ya rasulallah ka ba ni labarin ka gaya min wani abin da zan kama na kankame wanda ko da mutane sun je suna ta yin sauran ne kuma in na kama shi na za mu yi kunnen doki ko ma na wuce su shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abinda zaka yi ka zama haka shine kada harshen ka ya gushe yana ambatan Allah kai ta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah duk inda ka zauna in mutane sun suna ta ayyuka za ka kamo su kai bakin ka ya zama danyi da ambatan Allah to kun ga wani riba ambatan Allah kuma ka gare ne ba ambatan Allah ba zai je shagiya ba ko ba ka taba wanda gari yana subhanallah subhanallah na kaga zai wahala zai wahala in dai har ka zama har kawo ni kana subhanallahi alhamdulillah da wuya kuma ka je ka shagiya na shine ai kare ke na atashabbasu bihi zai zama in ce manzo Allah ya gaya masa magani na ƙarshe ka gwada ka gani in ma ba ka yi na yi daman ya san haka yake amma gobe ka gwada ka ce ba za ka yi minti goma ba sai ka ambaci Allah misali ka ce duk kasuwa kake yi kana yi kai ta yi ka wule ka gani ka je yadda zuciyarka za ta sanza saboda me Allah ya yi alkawari dama Allah ya ce fazkuruni azkurkum ku ambace ni san ambace ku inji Allah to ka san ambatan Allah shi kuma ba irin naka wani hadisi kulsi yake cewa wanda ya man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min zan ambace shi a cikin jama'ar da ta fita shi sune mala'iku da har ta goma shi da Allah zai wa mai ambaton Allah yana da yawa amma aiki ne gashi mai sauki amma mai wahala illa man rahim Allah Allah ka ba mu daman wani baki shi ya gari da ya ce subhanallah ya gara ya tuno wata wakan dan kwairo na ya dan rera ta na haka ko dan ana ce na ko haka waƙoƙi ga sunan haka je dan yake yi amma da zaran mutum ya koyar da kai tarzihi shi kenan shi yasa ai ita wayan nan ta zama mana sharri wayan nan ta zama sharri kuma shi yasa nake faɗi nace ba dalilin da za a raba mutane da tarbi mutane su rike tarbi su yi ta tarbihi da tarbisu ya fi alheri da wannan wayoyin da suke hannun mutane za ka ga mutum da ba kowa sai ɗauko sai ya buɗe whatsapp da ba kowa sai da koyo shiga facebook yana ta ganin abubuwa yana ta ganin sabon Allah wani sai yanzu wani ya je ya kwanta a gida ba kowa sai awa uku yana kallon facebook sai ya gama kuma ya bacci wanda iyayen mutu kuma duk wanda ka samu za ka same shi da sabbinsa na wannan lokacin da ba kowa kuma yana aika kaya lahira ne yana sabtazihi ka taba ganin wanda tarbi yana zagi yana ja yana a misali ba sani ba ka san duniya da yawa na ce ka taba ganin wani yana ja da yayi zagi sai zagi a duk wanda ka gani da tarbi insha Allah Allah yake ambata Allah yake ambata da haka kaga a yi ta ambaton Allah shine alheri shine kuma duniya ma zaman lafiyar duniya ai bala'in da duniya ta shiga duk halin da muka shiga yana ciki an daina ambatan Allah saboda ambatan Allah na san na sa a samu lafiya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa cewa yayi gari guda saboda mutum daya sai Allah ya ba su zaman lafiya mutum ɗaya tak a gari guda saboda shi sai Allah ya sa gari ya zauna lafiya ran da mutumin ya mutu shi nan sai Allah ya kyale shi amma ka ga waye san mutumin sai Allah sai Allah amma dai kana ga yawan bayan Allah suna nan a cikin mutane wanda saboda su kuma Allah yake taimakon bayinsa eh kuma ba kuma bane su ma kusanci su ne da Allah ba wani abu ba da haka kai ma wannan wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan ba Allah mu yawa cewa kada har suna harakan mu su gushe danye daga ambaton Allah madaukakin sarki وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال man qala subhanallahi wa bihamdihi gursal lahu nakhlatu fil janna an samu hadisi daga Jabir ya dala tabbata gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk mutumin da yace subhanallahi wa bihamdihi to za a shuka mishi bishiyar dabino a cikin aljanna to ka san dai bishiyar dabino ko a Najeriya zaka siye ta na ka ɗauke ta daga nan ka kai ta ƙauyen ku ko garin ku ko gidanka ka shuka ta ta tsoro ka zama to ai ka san zaka zaka kashe kuɗi zaka yi aiki to bari a cikin aljanna duk lokacin da kace subhanallahi wa bihamdi sai an shuka ma bishiya akwai bishiyu a cikin aljanna amma wannan na musamman ne Allah zai ta shuka ma zaka zaka je ka samu gidanka na aljanna ya sha kwalliya da dabino eh ya sha kwalliya da dabi'u kenan a rana guda an kana so sai a ma shuka guda nawa dari to sai a ma dari biyar sai a ma dubu sai a ma miliyan karka dauka karka kuma yi tunanin gidanka na aljanna kamar gidanka na abuja ne na karka dauka irin gidajen mai tama ko irin su bila haka aljanna take ba haka take ba kai daya a aljanna kana da gida ya fi ninkin ba ninkin duniya ko ka dauka wani tube durin za a baka na na so ka dauka lahira haka za a baka ko fome durin na ai na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda zai zama shine na ƙarshe daga wuta bayan shi in ya fita a wuta ba mai ƙara fita yana da gida ya fi duniya to bare ran da kaje ka shiga da farko na wannan dan wuta ne fa amma musulmi wanda ya fito to bare bayan Allah da haka garka jana za a shuka ma bishiya ka dauka zai cika na ka je nam kar ka dauka zai cika eh aljanna rayuwa ce za a yi babu tsoro ku ganin duniya duk da yake rayuwar abin da ake tabogi da rayuwar nan da muke yi ni na rayuwa da kai ne ka kana rayuwa da ni haka ake yi ni ina karfafa ka ka kana karfafa ta har shugabanni har sarakuna duk sarkin da yake sarauta ai mutanen garin su suke karfafa shi ko wannan shine bambancin mulkin Allah shi Allah ba ruwan shi da kowa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyyun 'anil 'alamin in kowa ya bujire Allah ba ruwan shi amma kaga yanzu a rayuwar duniyar nan kowane shugaba kowane sarki da mutanen garin za su gudu shi ma sai ya bi su na ko ya zai zauna a ce a samu sarki a gari fadawa yau a ce sarki ya kwanta a zuwa yi mitin da jama'ar gari ta duk mu gudu kowa da fadawa da iyalinsa da kowa duk a bar gari idan mai martaba ya tashi da safe ya kira jakadiya babu ya kira me sunan ɗaya a ba turashi ake ce akwai wanda suke kusa kusa ana samu na shamaki shimfiɗa ko ya kira shimfiɗa babu misali ji ya kira kowa babu in ya leƙo waje ya gaba kowa da Allah mai zai yi shikenan ba zai iya koma ya zauna ya ce sun kuye goron rasgaye ba na? to babu saboda shi mulkin nata jama'a shi shikenan shi ma zai bar gari mulki ya tsari amma aljanna kai daya a gidanka da ya fi duniya to ba a jin tsoro ba abin da zai same ka ba a mutuwa ba a jin ciwo ba duk abin da ka sani na damuwa babu Allah ya samu a ciki وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقري أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها إعان وأن جراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي an samu hadisi daga ibn mas'ud yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na haɗu da annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi isra'i da ni wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a sama ta bakwai sama ta bakwai ya same shi yana jingine ya samu annabi Ibrahim sai shi annabi Ibrahim ya ce masa ya Muhammad kun je ne ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a matsayin ɗansa sannan shi ma annabin ya gaya mana ko ko alkur'ani ya gaya mana millata abikum ibrahim da aka yadda ka san kaka ne da da ya kira shi ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ka gaya wa al'ummarka na farko ka gaya musu ina gaishe su da aka annabi ibrahim yana gaishe ku kamar sallama a madadina ya ce sa'an nan ka ba su labari cewa ita aljanna wato aljanna ƙasar ta ƙasa ce kyakkyawa to ƙasa wanda yake ta lu'ulu'u na karka ɗauka ƙasa aljanna da ka jana a ƙasa aljanna irin wannan ce mai ƙura sa'annan ita wannan ruwan aljanna kuma ruwa ne mai daɗi sa'annan ita ƙasar fili na aljanna wato ƙasa ce wanda take shambal an ajiye ma ɗan adam amma akwai shuka da ɗan adam zai ringa yi a cikin aljanna yana nan duniya a gaya mana ko manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana yaya ne zaka ringa shuka shine ka ringa cewa subhanallah ka ringa cewa alhamdulillah ka ringa cewa la ilaha illallah ka ringa cewa Allahu akbar duk lokacin da ka furta wannan kalma sai amma shuka a cikin aljanna kaga kenan za mu je mu samu gidaje cike da shuke-shuke banda shuke-shuken da suke cikin aljanna Allah ya yi aljanna dama akwai shuke-shuke to akwai na musamman me yasa saboda ba a san dan adam ya shantake ba a sa a rayuwar da mutum ya shantake Allah ya raba mu da shantakewa وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفع وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفدة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى wannan siga da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake aiki da ita yana yi ne don ya jawo hankulan sahabbai don hankalin su ya dawo kan abin da za a gaya musu an samu hadisi daga abin darda ya da Allah su kara tabbata a gare shi ce annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ce wa sahabbai shin bana ba ku labarin a cikin ayyukanku wanda ya fi aikin da ya fi alheri ba a kan ayyukanku shin bana ba ku labarin aikin da ya fi tsarki a wajen mahalicinku ba sa'annan ba na ba ku labarin aikin da ya fi daraja ba a wajen Allah cikin ayyukanku ya ce shin ba na ba ku labarin aikin da ya fi ku je ku yi sadakar zinari da azurfa ba kai ba ma sadakar zinari da azurfa ba ya fi ma ku je ku tafi yaƙi ku je ku kashe abokan gaba abokan gaba su kashe wasu a cikinku ya fi wannan sabai sai hankalinsu ya dawo suka ce kai wannan wani irin aiki ne aikin da yake ya fi daraja a wajen Allah aikin da ya fi kowanne daga cikin ayyukanmu aikin da ya fi mu ba da sadakan zinari mu ba da sadakan azurfa aikin da ya fi mu je yaƙi amma kashe wani ko wani ya kashe sai suka ce ya rasulullah a gaya mana sai manzo Allah ya ce zikirullahi ta'ala ambatan Allah madaukakin sarki shi yasa ɗaya daga cikin malaman musulunci izuddini bin abdulsalam yake cewa a musulunci ba da lada da Allah yake yi ba wai yana ba da lada da yawan aiki ba ne ai an gane Allah yana ba da lada ne da falalarsa sai kai aiki kaɗan sai Allah ya baka lada mai yawa Allah ka ba mu idan ka yi aiki da za a baka lada goma sai Allah ya baka lada miliyan goma wa zai ce a'a inna shi la yaf'alu an amma yaf'alu wa hum yas'alu shi Allah ba a tambaye sa me yasa yayi ba wanda isa da haka Allah in ya nufi dan adam da alheri shi kenan Allah ka nufi mu da aka ce yana ba da lada ne gwargwadon falalarsa gwargwadon ganin damansa yanzu wannan karatu da muke idan Allah ya so kawai sai ya ce wa mala'ika an ba mu lada miliyan dubu dubu ba zai ce a babu da haka Allah yana kyauta ne yadda ya ga dama yadda muka zo masallaci ne in Allah ya so ya ce wa mala'ika dukkan su ka rubuta na ba su aljanna shikenan mun haye Allah ya sa mana haka abu ne mai sauki wajen Allah eh da hana ya san shi Allah ba wani abu babba a wajensa eh ba daman shi yasa dan adam ya gane shi ba mai isa ba ba maganan hura hanci ba maganan wani jiji da kai ba maganan cewa kai na kai ahalin sunna ne ko kai kai ba dama ne kai din nan ko anguwan ko yanzu ba wanda ya kai ka tsoron Allah na ko yawa kai din salafiya ne ko ko kai din ahali ne dan dariƙa ko ko kai din dan gasu nan babu wannan kawai kai bawan Allah ne me neman Allah ya ma rahama me neman Allah ya tausaya maka me ma Allah ya ji kanka Allah ka ji kanmu eh shi abu ne mai sauki a wajensa ba wani abu da yake da girma a wajen Allah komai kankani ne ba wanda kuma ya isa shi yasa ai kaga ba a shiga tsakanin bawa da Allah ba ruwanka ba ruwanka mutum ya yi daidai kawai in na nasiha ne ka bar nasiha kawai ka kama gabanka yayi daidai ya gara shi duk ta shafa amma shiga tsakaninsa da Allah babu kuskure ai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ban tsoro wanda ya bada labarin wasu abokai guda biyu daya mutumin kirki ne ustazi ne daya kuma kullun sabon Allah yake kullun sai wannan ustazi yana ce masa ka daina abin da kake ba kyau ka daina sai baya daina kawai ranar sai ya yi fushi ya ce na rantse da Allah Allah ba zai ma gafara kaga ya je shiga abin da ba ruwan shi ya je ya jawo kan shi rigima ya je ya jawo kan shi halaka don halaka ya yi yana wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya tada mala'ika Allah ya ce mazallazi ya ta Allah alayya Allah ya gafura li fulan waye ne zai ce wai bazan gafarta wani ba ina ruwan shi Allah ya ce to ga sakwa ja ga ya mutu shine saban a ce na ya sami shi shi kuma wannan mai aikin na bata aiki ba sai ka je ka gawa shi yasa Allah yake cewa wai hazirkumullahu nafsa Allah ne muku lokaci ya ku kiyaye shi shi yasa kalmar kiyaya ba a wa aiki da kan kowa sai Allah kai dan adam karka yadda kana faɗa da wani kace kiyaye ka wannan ai na Allah Allah ne yace wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana muku dokaci ya ku kiyaye Allah ba ruwanka eh wanda ya mutu kawai kamar Allah ya mar gafara ma Allah ya giman da ba ruwanka na yawa ba ruwanka kai shi dan kai dai ka samu ka tsira eh amma hura hanci da cika da jiji cewa mutum ya isa wallahi halaka ce ba kyau Allah ya shirye da mu وعن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حسن تسبه به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه الترمذي وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه wannan shine karshen babi na na wannan ambaton Allah an samu hadisi daga Sa'ad dan Abi Waqqas ya da Allah tabbata gare cewa ya shiga tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wata mata sai suka same ta da kwallon dabino ta jera kwallon dabino tana yin kaman tarbi tana kirgawa subhanallah subhanallah subhanallah tana ja wasu ka ce a ko kuma tsakuwa hasan tsakuwa ne tana yin tazwihi da su ta jera sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bana gaya miki abin da yafi sauki akan wannan na subhanallahi dai kike faɗa ko subhanallahi biyu alhamdulillahi biyu ko uku ko hudu ke haka zaki faɗa sai manzo Allah ya ce subhanallahi adada ma khalaqa fis sama kice subhanallahi yawan abin da Allah ya halitta a sama guda nawa ne su mala'iku guda nawa ne na wa ma ya'lamu dunuda rabbika illa hu ka ku anan ka tsaya ya ishe ka riba subhanallahi adada ma khalaqa fis sama wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard sarki ya tabbata ga Allah yawan abinda Allah ya halitta a ƙasa mu mutane mu nawa ne su aljanu su nawa raguna su nawa kiyashi nawa tururuwa su nawa bishiya nawa na kaji nawa sauro nawa kai ta lissafi sai mu kwana ba mu kai karshe ba da wanda ba a gani to a cikin ƙasa ƙwarin da Allah ya halitta a ƙasa Allah kaɗai zai yawansu to duka ka ce subhanallah yawansu yawansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa subhanallahi adada ma baina zalika kuma subhanallahi yawan abin da ke tsakanin sama da ƙasa sa'annan wa subhanallahi adada ma huwa khaliq sarki ya tabbata ga Allah yawan abin da Allah zai halitta nan gaba sai ya ce to wallahu akbar misla zalik Allahu akbar yawan duk wannan littafin da aka yi kuma walhamdulillah shi ma yawan wannan littafin abubuwa da aka yi la ilaha illallah ita ma yawan wannan littafi sanan wala haula wala quwwata illa billah ita ma yawan wannan littafi da Allah an kafa da haka kana ga ladan nawa za ka samu Allah kadai ya sani Allah kadai ya sani da haka kenan falala ce ta Allah mutum ya zama Allah ya ba shi dama yana ambaton Allah safe da rana dare da yamma babu wani lokaci da aka musulmi baya ambaton Allah shine ma babin da zamu shiga gaba insha Allah to sai kuma hadisi da aka samu daga Abi Musa al-Ashari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yace shin bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba taska daga cikin taskokin aljanna sai sai ya rasulullah a gaya mu sai ya ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wani addu'a mutum ya kama ta ko me kadin fara sai kaga Allah ya sabbaka maka shi ko me a duniya la haula wala quwwata illa billah la haula babu tsini babu dabara babu wata hikima la haula ba zan iya kare wa kaina wani sharri ba wala quwwata ba zan iya jawo kaina wani alheri ba illa billah sai abin da Allah ya la haula ba zan iya raba kaina da talauci ba wala quwwata ba zan iya sama wa kaina arziki ba illa billah sai da yadda Allah la haula haka duk abin da kake tunani haka nan in kace la haula wala quwwata kai shi haka yake fassarar sa ka nuna komai baka isa ba kawai Allah shi ya isa kuma Allah ya isa Allah isa shi ne la ya ajizu shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake kagaran Allah eh duk abin da Allah ya ga dama sai ya ma kuma ba wanda isa ya hana ba wanda isa ya hana ya abin da Allah ya rubuta shine yake mai sababi kawai sai ka ta bayan ne sai ta ya hana kawai mutane sababi ne da dalili suke zamowa Allah madaukakin sarki ya kyauta ta rayuwar mu ya sa mu zama cikin masu ambatansa yadda yake so kuma Allah ya ba mu lada alhamdulillah gashi nan shin bana gyara ma tambaya shin zikiri sai kana da alwala a'a ba sai kana da alwala ba amma zamanka da alwala shi kan shi lada ne ka zauna da alwala mutum ya zama kullum yana cikin alwala to zai zama yana samun lada kowane lokaci amma za mu karanta hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambata Allah a duk yanayin da yake waje ɗaya ne bai ambatan Allah shi ne lokacin da ya shiga ban ɗaki shi ma idan ya fito shi ya sa kaji yana cewa gufuranar saboda an ɗan samu wani lokaci da ɗan tsaya domin shi ya zukurullah fi kulli a hayani yana ambatan Allah a kowane lokaci in ka lura musulunci ya cika mu da ambatansa a ita ko ina da safe da rana da yamma da daddare za mu kwanta in za har iyali in za ka kusance ta an kusa da ambatan Allah ne ai da haka komai musulunci bai bar mu haka ba za ka ga akwai azkar da aka koyar da mutum sai zuciyar zai zama ya wuni yana cikin ambaton Allah eh amma ita mata mai haila ita ma tana ambaton Allah tana ambaton Allah abinda aka hana ta kawai daukan alqur'ani shi ma din akwai sabani na kai malamai wato mai janaba ne tunda shi lokaci ne wanda zai karar bai da nisa aka ce yi wanka kamar dauki alkurani amma ko da janaba ko waye in ambatan Allah ya zo ayana yi bismillah ambatan Allah ne in zaka dau abu ko in zaka zauna duk ambatan Allah ne subhanallah alhamdulillah duk ba a hana mutum ya ambaci Allah ba a duk yanayin da yake ciki amma ban daki ne waje saboda bai da tsarki ku sai a bari sai an fito wala ala alaikum assalam sama na na am mata wadda take misali jini shi in ta yi alwala ta bacci za ta mata amfani sosai ma wannan mala'ikun da suke tsayawa su dubu saba'in su yi ta mata addu'a za ta mata za ta mata amfani wadan kariyar da wani alwala yake samu za ta samu da haka duk abin da ake samu za ta yi za ta yi za tana da amfani abubuwa da suke abin da ake da su na haramun ne shi ya yi tamba a kan mai na bilicin to na hada masa da duk abin da yake abin da ake da shi kawai abu ne na haramun to sai da shi ma haramun ai an gane sabanin wani abin da ake wani abu da shi ba na haram ba kuma kasa akwai mai mai bakin damo ne ake cewa harshen damo akwai abin da ana wani abu da shi ba na haramun ba na ana kuma abu na haramun to shi wannan sai da shi ya zama yana da harshen damo amma abin da purely haram ake yi da shi to sai da shi haramun ne ai an gane wannan magana shi ba wani abin da ake yi na na daki misalin taba misali miki taba aka gaba wani zukan halal da ake mata ko ko akwai kaga duk koya aka yi haramun haramun ba wani abu ba wani abu da ake yi daki misali giya kawai duk wanda ya sha ta haramun ya sha ba wani abin da aka yadda a yi da ita na halal kama kaga kamar sai da dawa har kaga bina da bakin damu ana yin abinci ana cin dawa ana tuwo ana kuma giya ana tuwo ana giya to kaga min sai da dawa yana sai da halal amma akwai lokacin da sai da dawa za ta zama haram shine lokacin da ya san cewa wannan da ya sai dawon nan zai je ya giya in har Allah ya sanar da shi wannan to haramun ne ya sai damar shayewa ma dauki lokaci mutum yana yin burkutu an san burkutu ai na yana yin burkutu da dawa yana zuwa yana awo kai kuma shari'a ma ba ta dora ma ka tambayi mutum me za ka yi ba ba wanda ya sa ka wannan aiki ba za ta zo kana awon dawa kowa ya zo ka ce malam me za ka yi a ba ruwanka za ka yi ta sai da kayanka to ka samu kwastoma a ce ya shekara uku ko biyar ma kuna kullum yana siyan buhu wata rana ya zo allo da buhu kuna hira a ce kwastoma a ina kake ne mun daɗe ya ce a gaskiya fa ya kamata ka sayin nake kaga gidan burkutun nan na wajen waje kaza shi ainihin shine mai shi ai duk da wannan da nake siya a wajen ka shekara uku na ai burkutu nake yi to hatta wanda ya loda maluma suka ce sai an warware cikin wanda ya siya a lokaci sai to na fasa kuma ba zai ƙara sai damar ba da haka duk wasu abubuwa da aka san ba a yin wani abu da su sai sabon Allah to ba a sai da su musulmi ba ya sai da su saboda ya taimaka wajen sabon Allah akwai aya a qur'ani Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan Allah ya ce ku yi taimakekeniya wajen bin Allah ko da sana'a kake yi ka ringa sayar da abin da za a bi Allah da shi abin da zai zama alheri Allah ya ce kada ku taimaka wajen ƙetare iyaka kamar mutuka tagzi ne duk wanda zai shiga tagzin ka zai je waje kaza sai ka kai shi me zai je yi ba ruwanka amma sai ana wani biki na wani shedanci kasan cewa duk wanda zai dauka daga nan zuwa can shi za a je yi ka zo ka kafa ka je ka dawo ai kun gane hausan kana taimaka musu kar su yi misin na kar a yi sabon allah mutum baya nan to wannan ka taimaka barna tunda ka san me za a je yi amma kuma baya cikin hurumin ka mutu ya ce ma zan je a zuwa ka za ka ce me za ka yi na ba ruwanka amma sai zai ya bayyana abu kaza ake a waje kaza shi kadai yake yi wanda duk kaga zai je ga abin da zai je yi to anan ka kai ga zama mai taimaka musu wataƙila in ka ƙi taimakawa wasu ba za su samu ba ma saboda ba mota na kar ka rage barna ta yi duka je ka ce maka a ji a yi Allahu alam sai mun sura ga wancan zaka ba kai ne bayarwa sai mun sura na'am subhanallahi adada ma khalaqa fis sama subhanallahi adada ma khalaqa fil ard na'am bada da ma bainahuma zaka iya hadawa ya zo ma da sigan hadawan zaka iya hadawa zaka iya yin su da daya ai dai yake da subhanallahi adada khalqihi ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ذاك إيه حتى وذاك إيه ربا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله حقا كي كي قوة للتسبيح إنسا حكمك هذا شكل دكا أبو دادا والله أعلم عليكم السلام نعم نعم نعم kana da aboki ne na'am to ya ce maka na'am ya ce kamar mutum ne yana da aboki a wannan sai kuma ya bashi kwangila ta shinkafa sai ya kawo ya kawo shinkafan coci zai kai zai kai a cikin shinkafa a cikin sai da kasuwa musulunci bai hana kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba halal ne shi kai shirya wani aiki na taimakawa wani aikin su na saba Allah shine musulunci ya hana amma kasuwa ba kuma musulmi zai sai kayan wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi zai sai kayan musulmi Allah bai hana ba akwai kasuwanci tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ba musulmi ba nan to abin da shafi kasuwanci amma wani biki na musamman a ce kai ne ka zo ka taya abin yayi kawata yayi kyau na wanda inda ka ja baya abin zai zama bai yi armashi ba to musulmi baya shiga ina fata an gane Allah wa Allah. Alaikum salam. salatin laili to na'am yana tambaya akan salatul laili sallar dare cewa wanne ne lokacin ta lokacin sallar dare shine daga faduwar rana daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir duka lokacin sallar dare sai dai a cikin lokutan akwai wanda ya fi falala ya fi daraja kamar wutiri ne zaka ji hadisi yana cewa min kullin layli kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan yankokin dare yayi wutiri yayi wutiri a yanki a yanki na farko na dare yayi wutiri a yanki tsakiya yayi wutiri a yanki na ƙarshe haka duk wannan yanki da ake wutiri kuma duk lokaci kana iya nafilfili kuma duk sallar dare ne amma wanda ya fi daraja ya fi lada shi ne na ƙarshe wanda ya je shi alfijir shi ne ya fi lada ya fi lokacin hadisin annabi sallallahu alaihi ce Allah yana taƙowa yana cewa wa ke neman a bashi abu kaza a bashi wa ke neman a tsare shi a tsare shi a wannan yankin na ƙarshe na sulusul akhir min al-layl yanki na uku na ƙarshe na dare ya fi falala amma kowanne ka yi za ka samu lada eh wallahu alam to na ƙarshe ana na gida ne kyale na zuwa ba shi na ƙarshe na na'am Shirin lafi kan mana kawai sama. Ok, tun da ka san yana dadewa, eh, ka yi kuskure, kuma karka sake. Eh, shi ce shi ne ya zo masallaci da asuba bai yi da katayin fajir ba, saboda ya san limamin na dadewa sai kawai ya yi raka talil fajiri kafin ya zo ya kamo liman shi ne ya ce na ce ya yi kuskure kuma ba a yin haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ya ce idza uqimatu sala fala salata illa al-maktuba da zaran an tada sallah to babu wata sallah sai wannan sallar shi yasa ba a ba da man kai wata sallah a lokacin da ake yin wannan sallah kuskure ne gara ma ka jira in yi sallama ka tashi da ka yi shi wannan ka iya yi sau da an samu dalili a kai wallahu alam to na ƙarshe shi ma in aiki yake ba ba laifi duk inda za a je za ka kai kowa amma kada ka zama kai ne dan taimakawa lalle a kun gane hausa kai ma kai ne zagira don a samu a zagi Allah sosai ka a samu a yi laifi na shi ne ba kyau amma kana aikin ka kowa za ka kai shi ba ruwanka da kuma ina zai yi amma a tsaya cewa ka zo ka yi stationing duk mai zuwa ya je zagin Allah kai zaka kai shi shine ba shi shine maganar wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan amma kana aikin tasi kowa zaka dauka sannan ko ina mutum zai je zaka kai shi ba ruwanka da me zai je eh sala ala kawai dai abinda zai hana ka dauka ka ji mutum suna cewa maza maza mu je za mu je fashi waje kaza ka ji cewa fashi za su shine ka ɗauke su ka kai su to ka taimaka wajen barna ka ji cewa za su je wani aiki ne ya bayyana gare ka to ba za ka taimake su ba za ka yi ba ko da kuɗi za su baka wallahu alam sallallahu alaihi nabi kai ko ni ba Allah da aka yi ta tura na san da yawa kun ganshi a Kaduna wanda aka kama shi har aka harbe shi a kafa ko ba ku ganshi ba ban sani ba sun ce dan gidan marigayi ne wannan yana ana yana roƙon cewa suna ya kawo kuɗi kafar da suka harba suka sa shi ya ɗaga kafan an harbi mutum suka kuma sassa masa bindiga a ka yana cewa yan uwan su kawo kuɗi da wanda ya turo shi da Allah a taya shi addu'a Allah ya kubutar da shi ba shi ba duk wanda aka kama a ko ina Allah ya kubutar da su mu kuma Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa kar a kama mu karin ta fatiha bismillahir rahmanir rahim اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نبتال من جهتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك ولا خير حافظه ارحم الراحمين ولا خير حافظه ارحم الراحمين ولا خير حافظه ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في عيادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين